حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إن ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. Ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wa da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a daren 27 ga wata na Rabi'ul Awwal hijira shekara 1447. wanda ya dace da sha tara ga watan tara dubu biyu da ishirin da biyar muna cikin tafsiri na suratun muhammad salam a darasi da ya gabata mun zo ƙarshen aya ta sha hudu kusan wata jumla ta ƙarshe ba mu fassara ba lokaci zo ƙarshe na shakka za mu tashi ta aya ta sha biyar ce muna cikinta ne lokaci ya zo ƙarshe kenan za mu tashi harkon aya ta sha biyar kahin nan ɗan tambayoyi da na samu akwai ta harko wata baiwar Allah ke tambayar matsayin bin sallah ta mata daga gida me matsayin shi
matsayin shi dai akwai rudu mai rudu da yake samuwa bayan daman dai ba suna bace ba ta magabata yin haka idan kina sallah daga gida sai aka cire wuta ya zaki ikin shi ta hayaniya bayan haka yakan yi a samu wata matsala ta sallah ta mantuwa ga liman kina gida kin san yanzu a gyara abu na taba ku misali a nan masallacin aka yi lokacin ana sallah mata a cikin ramadan ne an sa hijabi ce tsakanin maza da mata dan lokacin nan kidan ba a cika masallacin maza ba su cika masallacin sai aka wa mata wuri tsakiya sai aka sa hijabi tsakaninsu da maza sai liman iya sallah a nan sai wurin zama na harko sai liman ne wannan neman mulka ya mana abdullahi Allah ya shiga aiwata mishi mana abdullahi ne maki liman can sai wurin zama sai liman ya tashi kaga su ne bisa ganin liman kaga a suna suna tahiyya ko mata suna zanna suna ta tahiyya su suna jira liman ya tashi bai tashi ba shi ko liman tsaye yake sai da liman ya ƙare karatu kuma asarce ne tun da an yi raka abi ne isha ce liman yana allahu a kabar ta rukuyi su kuma suka yi tsaye suna jiran allahu a kabar suka yake sami allahu min hamida ya suka fara to to ya suka shiga hayaniya gur ya suka zai zai su yi sun hayaniya suke ba suka shiga ne hayaniya a nan ana aka yi abu kun wannan wani ana wuri guda ne ma balle kina gida dama asali a sunna wannan dama hijabi da sawa dama sawa ne ake kurin mata suna tsankaya maza haka annabi ke sabu haka suke ba wani sa hijabi na tsakanin maza da mata illa suna misali annabi sallallahu alaihi cewa mahi alkhairin sahun maza na gaba mahi alkhairin sahun mata na baya mai sharrin sahu na maza na baya mai sharrin sahu na mata na gaba alime dan alakar kusansu da mata na baya ga iya cikin hadarin kallon mata ko na mata na baya su kuma kaga sahu na mata na baya shi nesa da maza haka yayi me hadari na gaba tana kallon maza kaga wannan shi ya kawo kenan saboda su babu wani hijabi illa yanzu an ci gaba aka yi bayani ana tsin su matan suna tsinka kun na kallon kowane dama dama to kenan akan haka haka aka yi dai anan ɗan wata malaman sunna suna cewa asali babu wani abu da ya zo a sunna irin da muke a zai zamani yanzu a yi masallacin mata daban a yi na maza daban babu wani a sunna da ya zo ba sunna asali kurin mata suna ba maza ko mun nisan wurin to a takacin da ita muna magana dai ta tambayar ta kenan na gaya miki da jirgin rudun da ake ciki ana iya abu bige gani ba ko a cire wuta kuma dama a sunna mata zawa suke masallaci ko su a gida har ma annabi sallallahu ya ce sallan mata a gida ta hilada ɗaya daga cikin mata sabat ya rasulullah ina son sallah a bayan kashi na sani wanci amma ki sallaki a gida ta hilada da ki a masallaci na idan sallah a masallaci a nan sallama aka ce ta gida ta ta masallacin shi ina ga masallacin garin misal za ki sa kanki ruhu da hayaniya ga kat ta kuwa na biki cewa ki yi a hilin gidan ki yayi da a masallaci na ya ce ki yi a ɗaki yayi ki a hilin gida ki a ƙure yayi ki a baranda wannan ba shakka in ka inganta su kenan mata sallan mata in dai lada kuke nema a gida ta yi lada amma a lokaci guda akwai ja'iz halitta halitta wayi in annabi hamma yake cewa la tamna'u ima'a Allah masajidalla kaku hana mata bayan Allah zuwa masallaci sun bukata ɗan wani misali zan zai a masallaci yakan yi masallaci akwai misali ko wani wa'azi ko wani salabu da ya yi wakata za a samu wannan fadalakin a zo amma da sallah gangare da lada annabi ta a gida ta lada ina ta bayar Allah da kike ni sallaki a gida ta lada kakki bi liman da gida sai Aisha sai wuce zuwa sun baya ga dakin da ga dakin annabi ga dakin ga masallaci ko sai maganar suna Allah ba shi karuwa sati guda ya iya ƙara kwana ɗaya ko biyu ko uku wata larura da kito? ta wata larura ‘yan uwa abu ne sanan ya zo a sunna na san hadisi cewa idan mutum a satin farko bai da hali babu layin sati na biyu kai shi har na uku kuma lokacin kuma lokacin Allah hore kuma bayan wannan kenan maganar zai yi ina misali a yanzu mata da gidan gaba duka mana suna likita ba a sako su ba suna likita kaga wannan ba abin da ya nakasa ya gida ko ko ko babu ragon babu halin sayan ragon iyayewa ba bashin ma kuma ba a biya ba iyaye jiran salar a biya kaga wannan akwai damar a daga amma dagawar sati na biyu misali alamishi ce alamishi ta sama juma'a ta sama to yanzu shi mai zama karin na daru a yanzu maraya ko yan bariki su mai da wani ra'ayi kamar sunna ba ta shi ta ayyuran laraba ko alamishi ko juma'a iya so a yi biki a weekend madan tana so ta tara madanne mata in wata ma'aikata ran weekend ita ce ka ayyankar a bari mu shi a bari sai weekend ta kewayo sai ƙara kwana uku ko biyu ko hudu haurin suke ƙada kaga wannan wasa da addini suna ibada ce addini ne ba ra'ayi ba ne don haka kenan bai halitta don ku yi sabga ku a weekend a ran da ba a yake ku daga suna bai dacewa an har kana tsoron madan baka iya canzawa ka yanka ma ɗanka ragon karar da aka ahe shi ran laraba aka ahe shi ka yanka ragon ɗan karen laraba ta yi bikin ta rasu gudu ko laidu ba ruwanka shi na kun abin yi shi na kun abin yi sai magana ta biyu maganar huta kunne ko hanci dan ado abin da ni dai na sani dan wani yamma ya ce amma akwai hudda hanci har a cikin littafin amma ni sa mun gani ba ni da abin da ta tabbata sunna ta albani ya maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ya isko ana tilla kunne dan sa dan kunne kuma ya tabbata bai hana ba amma huda kunce huda kunne kai huda hanci a huda hanci la ba zai ba sama da kwala kai ba ya shiga cikin canza halittar Allah dan canza abin da shayi wani abin ko da shawa an hana a huska Allah kiyaye Allah alam sai wani yake cewa iyayen muhalkin ganin Ka'aba babu riga Allah ni dai bana fasara mulki kun ba sama me yasa dan wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa an sani manzo Allah yana raye yana fassara mulki ga sahabbai har ma ba sallar asuba zai zamna waye mulki a ga mishi yake yin fassara mulki da dan wanda mulki ya alaka da abu na gaibi wani abu ne wanda ya shayi babu katin ba in ba tayin wayi ba to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani a duniya wannan ko malami ya ko malami da akan sibin sirin sauransu suka yin fassara mulki amma ba kataba ne ba suna samun dacin lokaci abubakar siddiq annabi yana rayuwa cikin sai bukhari ko ruwaya wani ya zo ya mulki annabi sana fasara abu ka tiyar sura lai a banin dan jaraba gani ya mai fasara mulkin annabi ce ka ai da kaga kaza da kaga wannan girgije girgije kaza ne ka bai gini zai kare bai kabe kare annabi ce mishi asabta ba'dan wa akhta'ta ba'da ka samu wani ba ka samu wani ba kun bai mishi bayani mun da zamu ba sai da abubakar sai annabi ya abubakar sai ya fasara a ce ba ba dai ce gaba dai ba kaga kina akwai lalbi kina lalime ne da haka abin da ya gaya mana mai sauki ya ce idan mutum ya motsi muna abin alkhairi ya gaya musu wajen ba ɗaya ba amma ka yi mawalikin wani abu mara kyau wanda tara mu hankali ya ce idan ka tashi daga barci kaka gaya mu kowa kurin ka yi ta'awuzi ka tuwa su uku ɓangaren ka na abun ya ce in mai gani bai cutar da kai kuran a'udhu billahi min shaitanir a'udhu billahi min shaitanir ka tuwa su uku bangaren ka nagu ko shine kun ka huta innan ka abam san ko me gina ka awa Allahu akbar Allah rahma bismillah مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار
كل آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
yanwa a sati da ya gabata wannan aya mun fassara ta mai san cikakken fassara sai ya koma karatun rana a cewa da ya huce sai shi bayani da dama na gidan aljanna Allah samu cikin aljanna a gulguje da cewa dai mun fassara masalul jannati allati wa'idal muttaqin a'udhu billahi shaytan Allah ce masalul janna mana Allah ya buga mana misalin aljanna allati wu'idal muttaqun wanda aka yi alƙawarinta ga bayi masu jin tsoron Allah fiya anharun min ma'in ghairu asin a cikin ta akwai ƙoramu na ruwa wanda baya canzawa wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu haka akwai wasu ƙoramu na madara wanda ɗanɗananta madarar baya canzawa akwai wa anharun min hamarin lazzatin lisharibin akwai wasu ƙoramu na giya daddada wadda abin daɗi ga masu sha wa anharun min asalin musaffa da wasu ƙoramu na zumuwa tatatta wala fiha min kulli samarat ɗan halitta suna da dukkan wani kayan marmari ɗaya itace Allah musu tanadi wa magafiratun min rabbihim da kuma gafara ta ubangijinsu kurakurai suka yi ma na bayan an yayi to wannan matsayi da aka ambata na adadishin Allah ke cewa kamar huwa khalidun finna shin wanda ya shiga irin wannan gidan morewa irin wannan ya zo ɗaya da wanda zai dawwama a cikin gidan wuta wasu kuma an hamima wanda a shayar da ruwan zayi kuma wannan ruwan zayin faƙatta am'a'am faƙaɗa am'a zai cire hanjin don laga mana irin nau'in ruwa ruwan zayin cikin kahaf ƙulun haƙon rabbikun kuma shafi mun shafi وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا na'am wannan aya ta mana bayanin irin nau'in ruwan zahin da za a shayar da yan wuta Allah ce wa qudul haqqun min rabbik ka gaya musu wannan qur'ani shine gaskiya da ta zo daga wajen ubangiji ki matsayin shi na mai wa'azi mai wa'azi ta rage ga mutane kai ka hudi faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda yaso yayi imani wanda ya so ma don kashe kafurce ba abin da ya ma'ana. Allah da ya ce, Inna a atadna da zalimi na nawa. Mu da tuni an riga, ba gaba za a yi ba, tuni an riga an ƙare, Allah ce, Mi tattalin wuta ta musamman daga dukkan mutulu. Ce wannan wuta ta gaya maka a haɗa bihim tsoraji kuma. Wuta ce kakkace wai akwai wurin wuta, babu wurin wuta, an mata shimge an mata shi muke an kewaye ta inda babu wurin ka za a kama a wuta duka gidan kaso na hakika Allah ta gaya maka wannan ‘yan wuta tabbas za a ga masu bala'in ishirwa kuma wa in yastagisu za su nemi agaji na ruwa ruwa ruwa za su nemi agajin shayarwa Allah ce yoga su bi ma'in kalmuhul za a shayar da su da ruwa wanda yake zahin shi kalmuhul kamar narkakkar tabulla nan wanda ya san abin ilimin kimiyya abin shimi ya karance ta ruwa na zahi wannan iya tafasa a san digiri ne daga ya ba digiri baya ɗari sai ruwa tafasa amma ƙarhe ya dace da irin wani ƙarhen akwai mai saha akwai mai wisan digiri wisan digiri ka hanyar ki ya dace da irin girman ƙarhen kenan su kwanta wannan nari zayin za an gama san gire da san san gire ma 500 da gire 500 kenan sai ku ga maka zahi da ya huta hankali zahi ruwa ga maka kalmuhun zahin shi kamar narkaka tagulla yace ya shuludu kai masha iya tinkara kuma dole shahawa dole ne shahawa ana ba shi ruwan dole iya kahin ya je iya tunkara huska tun huska ta zagonya ta koma ta koma ƙwarangon ya ƙona ya ƙona ya soye huskar kuma dole sha shi da ta in ya sha faƙaɗa a ma'a'u shi Allah ce wannan bi isa sha Allah ce Allah wadantar da irin wannan abin sha tar da irin wannan abin sha ya ce wasu sa'atun murtafaka wurin hutunka a ce nan ne zaka je ka huta kai ta mun je na janna ko a ce irin wannan ne wurin zaman ka Allah abu ya muni Allah kiyaye mu kenan wannan shi ne Allah ya kake baka misali sai wannan wannan ni'ima ta aljanna da aka ambata ta zo daya wanda ya samu aljanna da wanda za a sa wuta a shayar da shi da ruwan zahi wanda ruwan zahi faqatta am'ahum wanda zai cire hanjin ba sa zawa da tabbas mai Allah ce gaba ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم نعم ومنهم من يستمع إليك أنا الله سبحانه وتعالى يا ba manzon shi labarin halin wasu munafukai da munafukai kala-kala ne wasu daga cikin munafukai ake ba shi labarinsu da irin aikinsu alata wa minu wasu daga cikinsu manyan stamiyo ileka a kowane zai zo har wajenka kuma ya zamana ya shurare ka a yi komi da shi a yi wa'azin da shi kafa ƙari amma dam bai zo da imani shi ne matsalar hatta idan kharaju min indik har sai lokacin da ya huto daga wajenka an ƙare komi an ƙare ƙalu lullazini hutul ilim sai suna manawakan ya saka cewa na laka ba ilimi kinan malamai na sahabbai irin su bin abin zaɓi ibn musau da sahabbai da aka sana da ilimin addini ya saka tare su ce musu ma za ƙala a nufin wadda azin me mamu da ce me yake cewa su su gane ma me yake wani ma za ka kananan menene akwai izgili cikin magana kenan su basu gane ma me yake cewa basu gane ma me yake cewa sai suka tambaya kenan ba a gane ma magana da ke wani eh shine ba ta mace mutane ma a gane ba mu gane ba sanin musu kare daga bako sun kawo su ilimi su tambaye su a akwai suka bayanin da ke ma wace ganewa shine magana zuwa ma za ka al'ani Allah ce ula'ikan lalzi taba Allah ala ku irin wa'annan mutane su ne mutanen da Allah ya rihe zuciyar ko sun ji ba sa gane ko sun ba su je ba da imani da ba su je ba da manuwar su gane an yi a samu masoka a samu abin wadi wa taba'u a hawa'a domin abinda suke rayuwa suna bin son zuciyarsu alhawa abin da ransu ya kawata musu ya musu daɗi wanda wani shine halin kawuri har mara imani ba ya da gida ba shi da alƙibla seti daga Allah abin da ya mai daɗi ne zai bi in ya daɗi ya halitta ba daɗi haramta halin marasa imani kenan har a yau suna bin son zuciya amma lati a lokaci guda wallazina ta والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم Mm. Allah ce amma wallazina hatadau zadahum huda amma waɗanda suka bi shiriya suka yi imani idan aka yi wa'azi a wurin wa'azin su ƙara musu shiriya ma ake kuma wa'azin iya tasiri wa ta mutaqawahum wa'azin wannan iya ba su samun jin tsoron Allah dan sun je da imani da neman ganewa amma wancan an yi kaman ba sa nan Allah ce gaba فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم
fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tihim baghata shin wai wannan mutane me suke jira me ya hana su yi imani in dai wa'azi ne me ba a yi ba suna jiran wani abu ne daban to illa kurin abinda suke jira jiran kiyama ne kurin wani kiyama an ta'atihun bagata za ta zo kwaram shi ne bagata ba shiri la ta'atikum illa bagata Allah ce ba za ta zo ba sai kwaram duk da cewa ce fakar ji a sharatuwa alamomin kiyama ya zo nan menene cewa alamomin tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shi kana ana mai sunan nabiyyu sa'a ajin al-hashir yoshin nan Allah ba akadami ana kira su annabi su cikin sunan shi al-hashir dama annabi ne na tashin kiyama daga tarabata sa'atu wa shaqqa al-qamar dole ta fata kenan annabi kanshi ana mai sunan annabin kiyama ne kenan kiyama ba mai sanin ranar amma Allah ya yi alamomi wanda suke ba da cewa ta kusa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bu'istu ana wasa'ata ka hatai an aiko ni da ni da kiyama kamar haka kenan gani ga kiyama tun shi kai na muka yi wajen kusan dubu biyu da dubu da rabi kaga me ya kaza kai a bayan an yi shekaru a ru'uru masu yawa a duniya wannan annabi kan shi iya cikin na ƙarshe alamun tashin kiyama akwai manya-manya akwai ƙanana da yawa ƙanana muna cikinsu akwai na ƙarshe irin su dabba irin su isa irin su yajuju da majuju dai sauransu ta na ƙarshe huda wa rana daga yamma kenan to akwai su alamun tuni sun zo an gansu ya ce fa'anna lahum iza ja'atum zikira wannan mutane wani hali za su shiga idan abin da ake gaya masa na kiyama na imani ba su yi ba imani wai idan kiyama ta zo kwarin yi za su babu abin yi wa ba damar a dakata maka kyata ta haka Allah ce fa'alam فاعلم أنه لا إله إلا هو ف- واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
kuma ka gyara فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم na'am fa'alam la ce ka sani duk da cewa sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ci gaba akan aiki ko sanin abin da yake ciki ba jahalin kalmar shahada bane amma kai wa ko ni wannan iya jan hankalin mutane ana magana annabi sallallahu alaihi wasallama amma ana jan hankalin mutane kalmar la ilaha illallah kalmar cewa da wajibi ne ka san ma'anarta ka san abin da ta kumsa abin da take nihi ba kurin kalma ba a baka la ilaha illallah ‘yan wasan da yawa cikin mutane suna wannan kalma kurin a lafazi la ilaha illallah wallahi ba su san ba abin da take nihi ‘yan wa idan har wanda yake hudun wannan kalma ta la ilaha illallah ya san ma'anarta ta yoshe zai rantsuwa da wani Allah yoshe ya shiga matsala maimakon ya kiraye Allah ya kiraye wani Allah nau'in musulmi da yawa suna takwaran botsa ko aradu ka ko jahilci nan salafi ya cewa man halafa bi Allah man halafa bi Allah ka shirka annabi ya ce wanda ya rantsa da wani Allah ya shirka Abdullahi bin Umar nake cewa la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahli bi ghairihi sadiqan abdullahi kuma ke cewa ruwa ta tabbata kan haka ya so karantar da kai da hadarin rantsuwa da wani Allah yace ibnu umar ce da yace gwanda rantsi da Allah akan ƙarya yace gwanda ya rantsi da Allah akan ƙarya kasa kabira wallahi ne ko yace amma yin haka na san haka ya hiye mini da in rantse da wani Allah akan gaskiya rantsuwa da wani Allah ko akan gaskiya ne ka rantsa ta farko ala da kowa ne ko gaskiya ne ka shirka da Allah zakum shirka ita ce mahi hadarin saban Allah don wa hatara da rantsuwa da wani Allah ɗan wanda ya fahimci wannan kalma zai ce nemi agaji a wajen wani ba Allah ba kuna gani dai a yau da wani zai hudi an kaudi wani ce kai shari ne ko kariya ce ya yi inkari to shi kimanin Allah zo na abun sadarwar ya sa baka iya cewa ba sa hudi hudi suke kun malamai ne ba jahilai ba malaman su wani ɗan ɗari uku za a ce ka kama ba matsala ka kama sunan shehuwa ne ba wani ƙarara kuma har suna kawo da hujja ta banza kaga malamin sananne nan kwanan nan ina ga bai jima ba dai a Nijar cikin shehune na wannan ɗariƙa a Nijar a radiyo da talabijin ba a gida ba ko a littayi a radiyon ƙasa a talabijin kin ƙasa iya wannan magana isa wali da nasiru ko kun yi da nasiru iya aibanta ahalu sunna ku ba ku da hankali ba ku da kaza kaza ba ku da ganewa ne yace yanzu isa wannan wali da nasiru a hujja ce amma ba ku da ta da bai za mu yarda sai ce ka kisa wani cewa su sun amince tabbas abu ne kuma ana yi wali dan na wali wali ne dan nasu da muridin shi suna tahiya suka zo bakin ruwa suka taka ruwa suna tahiya saman ruwa dan karama shi almajiri iya ba yace kun ka biyo ni kurin kun ga cewa wali wali dan nasu kaga kun ga suna ku kaga suna na wali dan nasu wali dan nasu wali dan nasu kana kam dan nasu bin nasu bin nasu kana yi iya tahiyya sama ruwa almajid iya bin mulid dan nasu amma shi mulid dan nasu ya kama sunan Allah wai suna tahiyya sai muridin dalibin nashi sai a tunda shi wali malam iya kama sunan Allah ne ma kama sunan Allah iya kama sunan Allah he haka malamin kyau da isa ba akwai isa ba shi ma malamin bari da ba shi isa ba dauko da ba kariya bace wai haka take a rubuce a wajen su kuma ya yarda ba hadu bane ba ba akwai abin a dari kasa a rubuce ya ce sai ya kama hannun shi ya dago shi ya tsamo shi ya ce mai lahiya mai kai ya ce ba komi wani ba komi ta a kona ku yanzu aka nufi ta gaskiya gani ne muna tahiya kana kama sunan Allah kama sunan ka wani kama sunan Allah ma shi ne na hudu kurin yana nutsi da ta kai shirin banza ba ka san da kuma san Allah ba ba ka sanin wani Allah ba wacce ka mutum Allah kan ana kuma ana mai karanta da kai cewa ana kamu an kamu sunan Allah an nitsi dan kai muridi ne amma an kamu sunan wali an tsira shine wannan wasu nan da kwanan ne zaka na da wujoki bidiyo kin malamin sanan ne ba na tsaro ba kuma iya cewa wai cikin abin su iya cewa iya da wani hadin wani tayar zo na babin shi su da shi akwai a wajen shi akwai wajen shewuwa ne yace wallahi an kai sallah ma da komi azumi ba sallah ba azumi tsawon kwana 40 kuma ya rada sai wani lakanin wani abu wani wurin su ne nasu da dika su kwana 40 yace baka sallah baka azumi kaga amina ka wuri ko na yawanci da dika ba kashi ka hurci tun tana bu suna nan da ana gari amma za Allah ka abin ga malamin ga bidiyo ki kuma malamin gari kaza ne an san shi ka nuna kantar da kai mutane ba san Allah ba sallah illa ba mutum zai ga hadari to kaga anan kaga sanin Allah kaga shi ake cewa Abdullahi bin Tarka ko wani kai malaman kiyaye suke cewa abun mamaki ɗan kawuran harko na Qurayshawa duk da jahilcin su da addini da tauhidi amma sun yi wasu masu da'awar musulunci a yau wanda suke kalmar shahada amma ba su mafi ta kumsa kaga su lokacin da ba za ma kiraye su ya ce ƙulu la ilaha illallah sun gane ma'ana in suka faɗi babu lata ba uzza ba manata duk wani ambota kurin Allah kaɗai za a kira sun gano da haka shi suka ce a aja alal alihata ilahan wahida in hada la shayta a muhammad so kake a sa ilaha kenan ɗaya tak gaba ɗaya bar kowa a kama Allah ka wannan ka zo da abin mamaki kaga su sun gano ma'anar da an aka to ga zaka yanzu musulmi ne wani dan kaga wani musulmin sai ka ci dan kama kura a jikin shi akwai shashato akwai kaudabara akwai ibugu akwai tawarin jini akwai ta kaza da kiri da laya kamaki wa amma kuma kalmar shahada zai wa wani ma za ka ga iya halala ki iyayen da ma sama wanda karanta da kai jahilinta ba su san me ma'anarta ba shi ne kalmar la'ilah illallah mai wa al'ilah kayin bawa an dama yan wa Allah kwanson Allah kurin Allah ne Allah kurin Allah yake kurin dama matsalar mutane duniya ilaha ce take da matsala duniya tun zaune matsalar mutane sun karin Allah ko duk lokacin mutane sun karin Allah har ƙarshe abin kan Allah su matsalar su ilaha ne kowa iya da dama ya kama wani ba zaka neman biyan bukata ko kariya ko rantsuwa ko da gura shine ilaha shi tunnu ya ta fama da mutane su bar ya kuka su bar ya gusa ba da dole da su bar su ai a matsayin ilimin ilaha wurin su ke neman agajin sauran su amma ba su inkarin Allah Allah Allah ne kurum amma wannan su intermediate ne tsani ne da ake bi san bukata a wajen Allah shi to kalmar la ilaha shi aka ta yadda aka yi nafi ta wani sabat ta yadda aka kore duk wani ilaha kai da kai da ana so duk imani yarda da la ilaha duk wani abun bauta ka kore gaba daya bauta ga wani ya kace illallah sai Allah Allah Allah kake wadda wasu kalmomin kowa da an mutu shi wani su ce ubangiji wani su ce irkoi wani su ce god wani su ce joba kowa da na shi amma kai musulmi babu wani god babu wani joba babu wani ubangiji allah ne kurin abin bauta shi ne kenan babu abin bauta da gaskiya sai allah kadai wannan kira ne allah ke kasan wannan ma'ana kuma bayanta wasu tagafir da zambik wadda mu'mini na wadda mu'minat Allah iya magana na sallar salama ka nemi gafara ta kurakuranka haka ka nemi gafara kurakurai na masu imani maza da mata dan wasu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mai kariya isma daga kurakurai an ce to su annabawa akwai abin da yake ko suna zaka ce ba lahi ba irin namu wannan ake magana a takaice da kuran kuma annabi yayi Allah mai umarni ya nemi gafara kuma iyayi ce inni la astaghfiru la fi yawm 70 marra watarwa 100 marra watarwa yace ina astaghfari a wuni 70 watarwa watarwa ce 100 watarwa rawci annaba azama guda zai rabbi gafirli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim zai 100 azama guda kur wannan aka ce to in wannan menene annabi sallallahu alaihi wasallama azkar da yake yakan iya ce wani ayi daya ko uku ko na goma ko bakwai ko kaza dai zuwa saba'in an kashe wurjin da ya zo a sunna ƙololuwa ɗari ne don kashe wani wurdi an kama an ce ɗari da bakwai ɗari da sha takwas ɗari uku da hamsin ɗari dubu da ɗari shida dishiri nan wanda ya har aka mahiya masallatai ana yi ya dubu ɗari na ɗari da ishirin da tara ya aka aka same ta sai ga an dauko alif an ce ɗaya lam talatin ya goma haka ake a jizuni a gama goma bakwai sai a samu ɗari da ishirin da tara ya ce ƙaramin adadi akwai adadi na biyu shi wannan ishirin tara sai a limka su adadin shi ka samun ɗari shi da kaza haka ake samun har dubu kaza kalkili ta ake mathematics ce gurin ba sunna bace ba kenan babu wurin da na sunna tabbatatta an ce daga ya ba ɗari baya to nemi shi inda ya zo ba sunna ba kaba kaba kan kawala sunna hatta ruwaya ta shahara ta fadalawa a nan salati dubu ba ta da inganci wanda Allah na salati dubu kaza kaza ba ta da inganci ba ta da inganci bangaren hadisi wurdi kurin ɗari sai kai ƙasa to ai ba ce ba ɗari ba a ana yi nawa amma abu da ke in yi huci ɗari shi haka ta wurin mutalak azkarin mutalak ke na ka yi ta yi ba da sai ko ka ta yi kanka ka ta yi ka ta yi dala ba hana ka ba dan ka ce ana an wurdi bai wuce ɗari a ba ce wuce ɗari ba in yi wuce ɗari to kai domin adadi abin da zama daga Allah daga annabi sallallahu alaihi ba a shirya abu adadi da kanka eh annabi kai shi bai da ka ba a shirya adadi da ka kawa saba'in da uku saba'in ɗari uku ba a yi daga sai ba suna bace ba bi ake kenan ko ka yi wani agama a zakarar in ya wuce abin agama to ka yi haka kai ta yi ba iya ka kai ta halin lafuwar maka ka ce adadi kaza ne wannan shi ne magana kenan kenan magana ka nemi gafarar zunubanka da na masu mai maza da mata wallahu ya alamu mutaqallaba kuma matawa Allah ya san kai da kawo da makomanku nan magabata kamar ibn Abbas ya ce Allah ya san kai da kawo ku a duniya haka da makomaku ta lahira wasu na kawo cikin magabata Allah ya san kai da kawo ku ta wuni da dare kai da kawo na harkoki kuma ya san inda za ka je ka kwanta wasu a ce kai da kawo ta duniya kuma ya san makwanta ku ta gabari duk da wannan abu ko ne dai Allah ya san a takaici Allah ce gaba ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم
التي ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض yanzu inda ka zama gashi alimin al-maut fa'ula lam ta'atun qawlun ma'ruf a takaice dai na abin da ayat take ni Allah ya bar labarin wasu wani hali na masu imani farkon lamari ana gallazawa ana kashe musulmi na Allah ya cewa iya gaya maka halin masu imani ko wasu masu imani wa yaqul ladina amanu laula nuzilat suratun suna ta me ya hana ma suna kamar suna ne mahalla a sabkar da sura ma a sabkar da sura ma na wani sura ake ni sura ta waje ba ta jihadi fi sabilillah nan suna ga ana gallazawa ana kaza kaza a sabkar da sura ma mai bayanin magana kuma san Allah ta lafta da zu idan ku fa'idukum wa in farata wato zakata ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم
لو تولى القتال إذا فرق منهم لا يدخلون ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إذا فريق منهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا
na'am wani ya ba mu labarin farkon al'amari musulmi abin kan bata musu rai kan bakanta musu rai ana kallo an kashe wani an ba wani kashi an galla zama wani zasu su tara rasulullahi me zai hana mu yaƙe su a tashi mu ayi bore ayi intifada ayi ayi ayi bala'i ma a mutu ma a shahada shi Allah ka ce alam tara illa alladhina qila kuffu aydiyakum fakin zaka wato zaka Allah ce baka ga ba wa'inda suka rika cewa lokacin da aka ce musu ku kame hannunku wa aqimus salata wa atu zaka sai ma ijhaji Allah ce a yanzu ku rike hannunku anan ma'ana ku bar ba ya kowa kuma ku yi ta sallah ku ba da zaka ku ta akinan nan ku yi ta ibada ku ba maganar jihadi ku tsaye da sallah ku ba da zakka haka ga musu wannan kufu aidiyaku nan magana ce ta na rike hannu kenan kakkai kuku yaki kayan na ta wani iya kawo hujja ta ta kabadu wai an ce ku saki hannun ku a shi yana ce fukku za ce faka ne yana ce ku sake fukku za ce ba ku sake ba wancan ba kufu kufu rike ya ne wani zan hujja ce ta sadar wani Allah ke yayi nan ana magana da kenan wannan mutane masu neman a yi bala'i a yaƙi Allah ce a ku ci gaba da suka tada hankalin dalilin an ce jihadi yanzu wani an ce masa imani ne Allah ce wa qalu suka ce rabbana lima katabta alaina alqital kuma suwa ya Allah dan mi yanzu za a wajabta yaki dan mi yanzu a matsayin mu na yanzu wannan kuma a ce yanzu ayi jihadi laula akhartana ila ajalin qarib ya ya Allah da a dan gara mu a dan gara ha kon bi mu amma za a jihadi a yanzu kuka kuka nema ayi an ce ku bari ku ci gaba da sallar azumi yanzu kuma Allah ya ce ayi jihadin kuma ku ce a dan gara na ce masu rauni daga cikin masu kuma rasa ta munafukai a cikin su suke cewa laula akhatana ila ajalin qarib da a dan ƙara man zuwa dan lokaci kusa dinnan me wai gudun mutuwa ne ka a mutu Allah ta kuna gaya musu mata'ud duniya kai inda duniya ce duk jin daɗin zaka dan kaɗan ne rayuwa ce ɗan kuntuwa za ka yi a ciki me da ka more bakin da shiga da dari ta kare zai na suke yanzu da masu aji hada da masu tsoron da masu tsoron na suke sun kai shekara dubu da na ba a ƙasa ta kare tuni ta kare sai ta kenan duniya kalil kuma ce mataɓa duniya kenan ɗan rayuwa jin daɗi a duniya ɗan kaɗan ne wal akhiratu khair khairun liman ittaqa amma a lahira ita ta yi alkhairi ga masu jin tsoron Allah wala tuzulmuna fatila abinda kuka yi Allah bai zalimtar kowa daidai da dan gashin wannan zaka ce wannan dan zaren da yake tsakanin dan dabino shine fatil san dabino Allah ya buga misali da shi wuri da yawa a ce naqir a ce fatil a ce qitmir me fatil dan zare da yake tsakanin dan dabino shine fatil qitmir fatar da ta rihe wannan mai raunin wannan ta rihe ɗan dabino a fata wata da ko shi ne shi ne ƙaitamir me na kair daga duk ɗan dabino ta da ɗan tashi ɗan dugo da ke tsagowa ne ɗan wani ɗan tashi ɗan kalmar ta kowa ƙarama a cikin dabino duk dabino ɗan ɗan dabino ya kawo ɗan ƙaramin ƙofa a cikin shi ƙaramin wuri haka ne ke tsagowa shi ne shi ne na kair to wannan kenan dai a takaice Allah bai zalunta kowa komai abin da kai zaka gani to shi ne na Allah ke cewa wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura masu ma suna cewa me ya hana a sabkar da sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital Allah ce idan aka sabkar da sura kuma sura muhkama ba wata shubha a cikin ta karara ba wani ba wata kwana kurin yaki zai ga dangana idan sabkar da sura muhkama wa dhukira fiha alqital aka ambaci yaki a cikin surar ra'aita alladhina fi qulubihim marad kace Allah ga mutuwa suke zama ganin sai ga waɗanda suke da cuta ta munafuci yanzuruna ilayka nazna magashi alaymin al-maut suna ma duba ta wanda ya sume wanda ka san sume ya mutu ko nan ganin har kenan zai ma irin kallo sun kura ma ido irin kallon mutumin da ya suma kenan hankalinsu ya tashi shi ma na kenan suna makallo wani tashi na tsoro da mana kasar cikin tashi matsala kasar cikin matsala mutuwa za a yi kwarar kwarai suna makallon wanda ya suma Allah ce fa'ula lahu wannan mutane abin da ya yi gare su da to sun sai alawala wannan kamata aula laka fa'ula laka ci gare su wannan ta fa'ula lahu mana abin da ya yi ga wannan mutane ta'atun wa qawlun ma'ruf kamata yi maimakon wannan wannan kalmomi ko wannan tsoron kamata abin da ya musu su yi da'a gare ka ga umarnin Allah kuma su yi magana kyakkyawa ba wannan tsoro ba fa'iza a zaman amur in yakin yanzu aida nema suke yanzu an hana yanzu an ce kuma a yi tuki na yanzu yaki ya zo kuma gadangadan ya tabbata ba wani shubaha ba wani shubaha a ciki ayatai mu kama to idan yanzu an shirya zuwa yaƙi fa'iza a zaman amur ƙwa'atu wa ƙaunin ma'ruf fa'iza a zaman amur falon sadakun wahalaka na khairar lahun ɗa'atun wa ƙaunin ma'ruf kenan abinda ke kamata gare su su yi biyayya su yi kalma kyakkyawa fa'iza a zaman amur ɗin abu ya tabbata gadagarin yaƙi za a yi kenan su mai ƙauya falau sadaqulla inda za su gaskanta Allah a lokacin zan wani jiharin ya tabbata lakana khairan lahum da shi mahi alkhairi gare su fa hal asaytu fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum
Allah ya ce fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi watuqatti'u arhamakum nan cewa ya kusa in tawallaytum ku tabbas in kuka samu shugabanci tafsir wasu cikin magabata a ko ma'ana in tawallaytum in kuka bada baya an jihad aw ta'a ko in kuka bada baya akan jihadi ko kuka bada baya akan da'ar Allah nan magabata ta sabu zan sun fasara guda biyu duk da kowane da haƙƙin ne in kai ba da baya ga ɗal matsala ce ba da baya ga jihadin ba Allah ce jihadin ba a kaga kin bin kenan umarnin Allah idan kuka ba da baya kuka shiga ci an tufsidu fil ard ku shiga banna a saman ƙasa wa tuqatiu arhamakum ko yanke zumunta nana ka kenan cikin banna saman ƙasa a ko yanke zumunci shi magana kenan yanke zumunci iya cikin banna saman ƙasa to sai Allah yake sifanta waɗannan masu banna saman ƙasa masu yanke zumunta yace ulaika alladhina la'anu
ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum Allah ce ulaika alladhina la'anahumullah kaga waɗannan masu banna da yanke zumunta Allah ya tsine musu albarka na makanta ruwaya bukhari ko muslim amsar ya ba labarin cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci zumunta yayi da matsayin halitta ar-rahim ta rike al'arshi tace Allah ina neman ka wani matsayi a wajenka na wanda yake Allah ce biki yarda ba zan sadar da alaka da duk wanda ya sadar da ke zan yanke alaka da duk wanda ya yanke da ke wata ruwa ta taba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun abi dawo tirmidhi ibn aka imam nasa'i aka tirmidhi ibn majah annabi ke cewa ma min dhanbin ahara an yu'ajjil Allah ta'ala ubutu fi dunya ma ma yadkhiruhu bi sabi fil akhirah min rabagai wa qati'atir rahim nabi ke cewa babu wani laifi annabi ke cewa babu wani zini a duniya da za ka yi Allah ya gaugauta maka azaba tun a duniya banda ta lahira da take zawa laifi ya laifin bari ya ji lahira ko ma nan kadai a ita ba Allah nabi ce babu wani laifi da Allah yake gaugauta hukumar shi tun daga duniya kuma ya yi tattalin wata azaba a lahira kamar zalimci da yanki zumunta haka yanki zumunta ba ƙaramin haɗari ba ne annan sadakar ke bagana wata ruwa ta tabbata ya cewa Allah ka yi wa al'umma ko gida albarka ko da fajire ne in suna sadar da zumunta ko da masu lafi ne gida na bace in ne akwai zumunta kuma Allah na yanke albarka gida ko da inda akwai yanke zumunta kwallo wani ɗan wa nan wata masala miki da cikin da yau mahi yawan mutane ganin uwaye sun san yauninsu a kan ɗa ka su a kan jahilicinsu ganin suna da yanzu kamar masu suka yi ka me sai uba ko uwa zai ce maka iyawa suna matsala da wani kanan shi kowon shi an sa maka da yawa sai baban ka samu da wani kanan shi kowon shi a bata ko uwar ta matsala da wani kananta ko wanda wata ke wanta dai ita ce ya ce maka ce maka daga yau in ka tsara taimaka ma wani nan sai maka albarka ba kai ba wani wani malta ko na mutu ko kuwa cikin yan uwa ne wani ya mata laifi ko ya mashi laifi sai ga sauran yan uwan ka in ƙara jin wanda ya taimaka ma wani in wa'anan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna mata'atu fil ma'ruf dole a ce ma kowa ya ce kamar da'a ana da'a cikin abin kware ne ba yanki zumunta ba nan idan uwarka ta ce kaka taimaka ma kanwata ko ta kama wa da magana kaka yanki mai taimaka mishi an ka biya ta kama ta da'a daga kai ha ita da Allah kamu kowa ya ce cikin lagi bata da haƙƙi zumunta ba sai ake ba zaɓi ake ba ba zuwa ake a sai a kasuwa ba ko in shiga in na fati da siyasa zaɓin da ke so in shiga Allah ya riga ya gama ta ba ka iya raba ta ba ka iya raba ta ta riga ta gamu ba a ma uwaye da'a cikin yanki zumuncin dangin su dan washi ne eh washi na kada ce ne dan Allah ya gama abun bai da ma ce ka tabbata mishi dan haka tsoron bala'in shi ke waya ka bashi a boye eh amma idan abin ya kai dole ya an yi an sani wallah kai ko ya tsina maka bai zai maka Allah tsina maka ta zai Allah tsina maka yace Allah tsina maka shi Allah tsina maka ai da Allah Allah tsina maka baka ko shi Allah san shi ne ma mai layin da matsala ba kai ba shi ne mai matsala da ce Allah tsina maka Allah bai tsina maka baka ko uwa ko uba kakka biya su in ka iya ka je kai aboye ka ba su ka sunna musu eh tsakanin kai su kuma ka san ma ka ce to ko ga kuwa gani je ku amma ko da ya kai zai yi walla baka ma uba ko uwa da'a akan yanki zumuncin dangin su lokaci to Allah kai maka sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi